الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشيق بدا درسنا الدرس الخامس عشر درسنا قوم شابير أتشكيوان اللتافي من البركة ميسونا ألفية التوحيد wanda Sheikh Walid bin Rashid Saidani ya rubuta mun tsaya a baiti na 327 hmm azali quwwati shubhatin fi awwalin lakinna masani fala min shubhati sai ce wa tariqu hal sihri shar'an ya fata بوجوده وبحله مع قدرتي أو بالدعاء أو التعاويذ التي ثبتت وبالقرآن أي بالرقية قالوا ومن شرط الرقى في شرعنا أن تقرأ أن هديت بالأربية وبأن تكون من القرآن أو الدعاء لا بالخرافة أو lisanil ujmati to sai an yi bayani akan asihir da alkihana ko alkahana to ta yi sihirin ya auku shi ne yanzu malam zai baka hanya idan ka san an wa wani sihiri to sai ka saurari hanyar sai ka yi amfani da ita sai ka warware masa sihiri insha Allah ta'ala da izinin Allah kuma zai warware wa tsariƙo hallis sihiri hanyar walwale sihiri bayan an ƙulla shi shar'an amma hanya ta shari'a fa akwai hanyoyi kenan gairu shar'in yawo to ba su za a kawo maka ba a za a yi maka amfani da hanyoyi na shari'a ya fata ya kai saurayi na farko hanya ta farko wadda ita tafi kowace hanya sauƙi kuma da muhimmanci shine bi wujudihi shine idan an sa'a an samu sihirin sai a ɗauko shi a walwale shi a akwai hanya biyu sai ana iya zuba shi ga ruwa karanta kula'uzai sai a tofa ga ruwan sai a yi gina a zuba ruwan a rufe to shi kenan kowane irin sihiri na ya riga an ɓata shi kenan an riga an ɓata shi saboda in ka ga laya to sai ka walwale ta in ka walwale ta sai ka samu ruwa sai ka jefa takarda ko abubuwan da an ka har hada sai ka dan ba su lokaci suka dan fara narkewa sai ka samu wani wuri ka yi gina ka yi gina sai ka zuba sai ka rufe da shi kenan wannan sihiri gaba ɗaya ya tashi a yi ita a hanya mafi kyau wajen walwalar sihiri to amma mishkila gano inda an kai sihiri shi adda wuya shi yasa kun ga lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari da annabi ya dinga karan da annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo masa da kula uzai yana karantawa mala'ika jibril ya je dauko wannan hade hadin cikin wata rijiya tsohuwar rijiya inda ba a ma tunanin aga abin aka dauko aka warware sai ga ya lafiya lau annabi ya abin nan to saboda haka in aka ba mutum sihiri to in yana yiwa abi hanyoyin da za a bi a gano in kuma an ya riga ya canye to an samu matsala tun kala kala ne akwai na ci ko wanda za a sama ga ruwa ka sha ko wanda za a sama ga abinci ka ci to akwai wanda za a sama ga sutura idan kabba dan wanki da guga to za a hada da eh ko kuma da hulaka in ka ba mai wanki akwai wanda ake hada ko da takalma in ka ba shu shana ya gyara ma ko ya wanke duk akwai sihirin da ake hada da su sosai shi yasa ka san wa zaka ba wanki ka san wa zaka ba wankin hula ka san wa zaka ba gyaran takalmi in an gasa shi ka taka takalmin nan to ka samu matsala in an gasa shi ga hulan nan kasa ta ga kanka shi kenan innahu kana ka haukace kwakwalwarka gaba ɗaya tana iya buga harai kuwa in na riga na kasa rigan nan to ka rasa lafiya ke sai ka koma kamar mai shan inna yau ciyo gobe lafiya yau ciyo gobe lafiya an sha magani kaza an sha na gargajiya an sha na bature an sha har na wanda ma ba a san wanda ya haɗa shi ba amma ba a gane komai ba to saboda haka sai an yi a hankali haka ce a ni na dogara ga Allah kullum yusiba na illa ba ka taba to ba ka fahimci wannan aya ba ba haka aya ka nuhi ba eh wannan ra'ayinka ne ba haka aya ke nuhi ba saboda haka aya ana mutane na dora ta ba mahallinsa ba kai iya kokarin ka kabi abin ka kare kanka in abin ya zo maka ba taransa kai ba ba kai asababin jayo shi ba to sai ka dogara ga Allah ba shi kenan ba alwiqayatu khairun min alilaji rigakafi yafi magani haka laraba yake faɗa to ka gani akwai wanda kuma za a yi amfani da dabbobi eh ko wanda za a zo a kashe kare ko gawa a buɗe bakinta a sa light sai a rufe a je a sa cikin kabari to kaga irin wannan shi yana da wahala an an hada laya da da gawa to kaga eh to wa samu wata wani tsuntsu a daura mai laya a sake shi irin wanda aka wa mutum na kurciya din nan sai ga mutum ɗaya ya bar gari kun kwana da mutum ko da sa ya kawayewa babu da an kawa mutum shi to bai yiwa mutum ya zauna jin ya kai kamar cikin jahannama na shiki dole zama ne lafiya sai ya bar gare sai ya bar wurin nan wallahi ba in ba sai da an kawo waliya ba bai dawo ba ba haka ake ba mutum sai ka ga mutum ya ƙi garinsu ya ƙi gidansu ya ƙi kowa ba ka janci ai mai kurciya ƙwarai kuwa to kaga amma irin wanda za a rataye ga gida ko a mutu in an gani shi kenan shi yasa da kaga irin wannan surkullin cikin gida cikin gidajen ku to ku yi kokari ku ku kawar da su to akwai wanda kuma aljani za'a ba hije hibiz ne da kai ne to ka ga aljani ya boye abu eh shina iya zuwa kai kana nan birnin kebe yana iya zuwa enugu ya turgude shi eh ko ya wata ƙasa irin misira ko america ɗin cikin minti biyar ya je ya turgude ya dawo kai kana nan amma sihirin da an kai ma yana america boka yi bala'i ne wallahi bala'i ne to ita hanya mafi kyau amma wuya gare ta don samun ma a gano inda sayar yake shi adda wahala wa bi hallihi sannan a walwale shi ai an same shi kamar yadda muka yi bayani kuma kana isawa cikin wuta ka ƙone ma a ƙudurati in an samu ikon ganinsa kuma babu iko to kila ya ce ya canye ne to sai a koma ga addu'a shi ne aubid du'a'i wata hanya a yi taimasa addu'a taimasa addu'a Allah ka ba wani lafiya in gudu ya yi Allah ka dawo da wani in hauka ya samu a yi taimasa addu'a ana tofa masa ga ruwa yana sha awi ta'awizi ko addu'o'i na neman tsari irin su kula uzai ayatul kursi da ire-irensu a yi ta karanta masa ana sa masa ga ruwa yana sha ana tofa ana shafa masa ga jiki to insha Allah in dai an samu mutumin kirki wanda alaka ta da Allah tana da kyau to zai samu lafiya ta hanyar addu'a aka dage yau da gobe to ta wannan hanya sai kaga addu'o'in sun yi tasiri sai sun karya wannan sihirin ko da ba a san inda yake ba to a matsalar ba mu cika imani da addu'a ba ayan mai sihiri in ka ce to za mu roƙa maka Allah sai ya kama ka ne mai wasa da hankali shi ne matsalan amma addu'a tana da tasiri tsabtake karya sihiri to musamman shi irin na ci in ana karanta mai yana sha to za ka ga ah, ta ƙone abin a ga addu'o'in sun narke abin sai haga ya samu lafiya allati sabatat amma addu'o'in nan da ta'awiz din na wanda suka tabbata eh ba wanda ka zauna ka kirkiro makanka ba ko malamin ka ya kirkira ma bil wa bil qur'ani haka kuma ana iya wa mutum karatun qur'ani aibin ruqya ta hanyar ai masa ruqya eh in an wa mutum sihiri to za ka iya karanta masa ayatun ruƙuya ɗin nan da ake karanta da insha Allah in ka samu kwanaki masu yawa kana iya ɗiba kwana bakwai kullum ka yi in ba a samu sauƙi ba ka ƙara wasu har ka yi kwana arba'in har zuwa wata biyu wata uku insha Allah dai da wuya a yi wata shidda ba a samu lafiya ba eh in dai karatun ka babu lahanu ciki ne kana karatu mai kyau kuma alaƙa ka da Allah tana da kyau yau a kiyaye eh da ita addu'a da ita ruqya ana buƙatar wanda zai yi su ya zan alaƙarsa da Allah tana da kyau akwai tsoron Allah da shi sannan kuma yana kiyaye shari'ar Allah ba wai ya iya ake kallo ba waɗanga abubuwa in sun haɗu su biyu to shi ke sabbaba karatun ya yi tasiri ko addu'at amma iya zan fasiki kan nemo to ko da an ne aikin banza ne ƙura'anin ma zai tasiri ka nemo fajiri duruku yadda zai ba za ta yi tasiri ba ka duba zamanin magabata fa wani in aljannu sun ka shiga jikin shi cewa ɗaya za a yi za a je a haɗa ma malam wani nan take sai ya hita ba wai sai ya mazo ko an haɗa mai da jin ambata za a gaya wa ne irin su alimamu ahmad wani lokaci mata in an ce mai aljannu sun taso ma wani takalmin shi yake bayarwa shi a zo wajen wanda aljannu suka shiga cikin jikin shi yana ganin takalmin sai kaga ya fita saboda tsoron Allah tawa mu kaga sai mun hada da buloli amma kuma duk da haka ba su ita saboda ba alakan mu ba ta da kyau kai karatu kai karatu sai ka gaji eh ba su zuwa ko ina saboda kai kan kai kan kana da matsala eh ya mutumin banza haki to ya za a yi kai baka ji tsoron Allah ba shi ya ji tsoron ka ai abin da zai sa aljani ya ji tsoronka shine ya zan kai kana jin tsoron Allah to shi yasa da addu'at da ruqyat ana neman salihin bawa mai tsoron Allah mai kiyaye shari'a kai karan kanka in ka san kana kyautata ma kanka zato tsakaninka da Allah ba sai ka nemi kowa ba zauna ɗaya kai ta tai amma in ka san kana da matsala to ka nemi wanda ya ɗara ka tunda manufa ya samu nasara ko to da yawa wasu nan basu gane ba sai a ɗauka ai wanda ka rukuya kawai duk wanda ya buɗe shago yana sai da magani ko duk wanda ya haddace ƙur'ani ko ya haddace ayoyin rukuya ana kawo mai masu aljannu yana abin gaba haka abin yake ba asalin rukuya ibada ce ana kallon nagarta da makamantansu nagarta ake kallo ƙalu su malamai sun ce wa min sharɗin ruƙa yana daga cikin sharɗin ruƙuya ruƙuyoyi jam'u ruƙuyatin fi shar'ina cikin shari'ar wadda annabi ya zo mana da ita an tuƙura anna bil arabiyyati a karanta ta da larabci hudita wato Allah ya sa a shiryar da kai jumla ce mu'tarada wadda haka in kaga mutum na ruku ya kaga yana karanta wani abu na daban ba larabci ba to wannan shaidani ne sharaɗin rukuya to a karanta ta da larabci sharaɗi na harko kenan wa bi an ta kuna min alƙurani kuma ta zamo daga alƙurani ayoyi ne na alƙurani za a karanta a du'a ko kuma addu'o'i ne za a karanta waɗanda suka zo daga manzon Allah ko salaf ba komai za ka iya yi so da ka rukuya ba ta wuce su ko dai ka karanta alkur'ani ko ka karanta addu'o'i da suka zo daga annabi ko kuma daga magabata labil khurafati banda shaci faɗi tatsuniya abinda ba addu'a ba kawai dai wasu kalmomi wasu suna yana na aljannu an ka'aza to ka gani suna aljannu ne kawai an ka har haɗa maka an ka ba su irin su bismillahi na ƙiƙas arrahmani na ƙiƙas wata addu'a ce can da muna yara muna yanta wani magani ake yi da ita to kaga da jin na ƙiƙas ai ga eh bai da alaƙa da arabiya ba ƙur'ani ba ne kuma ba larabci ba ne amma an haɗa da bismillah da a yi ciwa-ciwa an haɗa da arrahmani da a yi ciwa-ciwa a haɗa da arrahibi zai a yi cewa-cewa can da wasu malamai ke ba mu ita to suna nan da yawa to sai ce aulisanil ujumati ko kuma kaga an yi su da yare wanda na bobanci wanda ba larabci ba da haka ba a rukuya da hausa ba a rukuya da turanci ba a rukuya da fulatanci ba a rukuya da duk wani yare in ba larabci ba a roƙoya da shi kuma larabcin ma ya zamo ayoyi ko ya zamo addu'o'i daga annabi ko addu'o'i daga magabatan ƙwarai sun ishe ka ko ba gaba sai a karanta masa insha Allah zai samu lafiya sai mala ya ce wa bi anna sababun to ka gane abu mai muhimmanci kuma kai da za ka yi rukuya ko addu'a sai ka ƙudurta ita rukuyan nan sabab ce da za ta sa Allah ya kawo lafiya ba ita ke kawo lafiya ba wa rabbuka ya fata ubangijinka ya kai saurayi huwa manya munnu bin rahmati shine wanda yake baiwar rahama hakikatan bisa ga hakika ba wai rukuya ba ba wai ayoyin da ka karanta ba kaga shi karan kansa mai rukuwa akwai bukata ya san wannan eh ba wai ka zo idan kayi an samu nasara kuma ka zo kana bugun gaba ba ai ni magana aljannu nake ha ni ai duk aljanun da a ƙasa ga ya sani ai tsoro na suka yi eh ai ni ba aljanun da ka buwaya ta wannan duka jahilci ne jahilci ne ayoyin karan kansa ba su ke kawo wannan maraka ba Allah ne ke su kawai sabab ne addu'ar taka sabab ce in Allah ya ga dama sai ka karanta duk abin da zaka karanta ka sauke alkur'ani ba lafiya in Allah ya ga dama saboda aramomi masu rukuya sai su kiyaye wal aslu kuma abinda asali fi babin ruqa a babin ruqya tauƙifuha ta zama tauƙifiya ma'ana karka shigo da komai cikin rukuya sai abin da shari'a ta taida da shi kar a shigo da wasu abubuwa wale yanzu gashi sun buɗe ƙofofi duk bidiyoyi sun shiga ciki sun lalata ababen sun mai da abin kasuwanci da sana'a an fidda abin daga layin bauta sai a ce majin ga za a yi eh za a cire maka za a ce to kaza za ka bai to kaga duk wannan ya saba ma shari'a ibada ce kai in kai aka samu nasara an ka baka wani abu ba laifi ka amsa hmm? amma kakka mai shi ta sana'a magabata ba su yi haka ba ba su yi haka ba amma ba laifi in kaya an baka abu ka amshi abinka amma kar ya zan wannan dama shi an manufarka kai kawai ka buɗe shago ne don kai ta cire aljannu ana ba kuɗi ba za khilafun khilafun dini ya saba ma addini to shine wal aslu fi babin ruqa tawqifuha faqra ka karanta wala taftah kar ka buɗe jahimal bid'ati ƙofar wutar jahima ta bid'a ma'ana karka shigo da abin da shari'a ba ta yi da shi a cikin rukuya ɗinka ko addu'o'inka da sauransu hmm? a gani yanzu ta hanyar rukuyan ma wasu sun zan bokaye wannan ya bayar da su suna hulɗa da aljanu a hulɗa da aljanu su ne musu hidima kaga an samu matsala saboda ɗaya neman abin duniya to kaga da yin wannan shi kai ne ya san ba addini yake yi ba yawuwa akwai wani aran da ni sani can jihar neja aran ne sosai allah ya hore mai ƙur'ani ya sa ya shayin musa baƙoƙi daban-daban yana ci ya iya karatu to amma irin mutanen gane da allah ya jaraba da kwaɗai a sa'an ce alarammomi allah ya jarabe su da kwaɗai ko haka nan da ban sani ba su kuma malamai Allah ya jarabe su da hasada aga da jijayen laida baɗi a takaici dai in gaya muku bawan Allah na yanzu ya koma gingimamin boka alaramma ne na izala gangaran wallahi ya yi shekaru ma ana fassin ne tafsiri tare da malamai amma yanzu ya koma bokaye ya koma bokaye a can garinsu ya koma gehen gari ya yi yan bukoki ne ya zauna yana hulɗa da mayan mutane ya tara ko cike azumi ne mun yi waya da shi ya ce min kuna nan cikin wahala har yanzu ce wahala ta bi sa'adu wanda a tare da izala ka ai dan wahala izala ai ba addini ba ce yanzu lalacewa taka ta kai ka can kuma yanzu addini kake wa izgili ce to shi dai bai yadda da talauci yanzu duk malamin da dan malamin izala ba malamin da ka gwada mai wani abu kuɗi Allah ya bashi ya tara yana da motoci yana da gidaje komai yaro ne bai wari na ba a gani gaba ɗaya ko ba boka akwai ƙur'anin ko babu ni ban sani ba don na fi shekara ban gan shi ba hawa azina shayi tare da shi Allah ya malam mu daga irin wayannan hanyoyin ne rukuye rukuye nan da sauransu daga nan kawai ɗaya lalace an ce su wasu abokan mu har ziyara sun kai wurin an ce ba ta ga zuwa wurin in waga ta shiga cikin bukka ta hito waga ta shiga kullum haka shi Allah ya tsare mu da imanin mu to shi ne abin da malam ke faɗi nan karka yadda ka buɗe makanka ƙofar jahima ta bid'a to yanzu wasu zaka ga suna da abokai cikin aljan da suke zuwa suna sato musu kuɗaɗe suna ba su su kuma su ne musu hidima duk wanda haka aljani na wa wani abu ko ne masa hidima to shi ma yana wa aljanin hidima shi sa zaka ga galibinsu in ka bibe lamuransu zaka ga sun fi kowa sakaci da farillai na addini ko ka same su a ɓangaren sallah ba su cika damuwa da sallah ba ko ɓangaren amana za ka ga ba su damu da amana ba to saboda haka asali rukuya addini ce ko musulunci ya yarda da ita amma wasu abubuwa da aka shigo da su to su ne suka saba ma addini kana rukuya to ina ruwanka da aljani da za za ka yi hulɗa da shi eh wai har ka ce kana kiran aljani ka sa shi kaza ko shi ma kaza ko shi kore ma aljani kaza a duk wannan bid'a ce bid'a ce kuma wasu da sunan sunna ko ta annabi ko ta waye ba mu sani ba to sahabbai sun yi haka ka taba ji an ce aljani kaza yana hulɗa da boka abin nan sahabi kaza yana hulɗa da wani aljani ba sa yi ba sa yi sai ce fasihiru kaga shi sihiri laisa bai zamo ba ɗariƙa madihin hanya ta yabo lishifa domin neman magani kan rashin imani da ƙarfin imani da tawakkali ga Allah an maka sihiri kuma ka ce kai ma za ka je a yi ma sihiri a walwali wannan bai halatta ba ba a gusar da bid'a da bid'a ba a gusar da barna da barna ba a kawar da sihiri da sihiri ana kawar da banna da shari'a ana kawar da bid'a da sunna ana kawar da sihiri da addu'o'i na shari'a wanda suka gabata amma ba a walwala sihiri da sihiri sai ce bal ba haka ba sai ce liddamar wannan yana jayo halaka narkon azaba sai ce fabi isaha ta yi muni min nushuratin daga wannan walwale sihiri da ake kira nushura a yi sihiri a walwale sihiri ana kiransa nushura haka a walwale sihiri ta hanyar addu'a shi ma ana kiransa an nushuratu saboda haka kala biyu ce akwai ta shari'a akwai haramtacciya yawwa ko amma sihiri sai ka ce to bari in koma zuwa ga wanda ya yi sihirin aishi walwali duk wannan haza haramun yasa tun farko an ka ce maka za a gaya maka hanya ta shari'a ba ta bid'a ba ƙalu malamai sun ce wa a'azamu ma ya ƙika shirurahum to kana son kariya daga bokaye da 'yan sihiri to gashi za a gaya maka wadda miyagu ne eh tun da yanzu bokancin wasu a ɓoye suke yi kana tare da mutum yana ma zagin bokaye tare da kai amma boka na baka sani ba da ya samu kofa sai shi ma sihiri musamman in yaga kana da dukiya yau sihirin da ake yayi yanzu a yanzu in kana da dukiya kawai za a zo a sihirce ka in albashi haka an sa in kaje ka an so sai dai ka kai musu a kuwa duk abin da ka samu yana wurinsu in habba ka ba su to baka da kwanciyar hankali kai ku sai a ga mai gida yana ta samun kuɗi amma ba san inda ya kai su ba tsayin sihirin da aka yayi kenan saboda haka ku yi hattara ka san wa za ka hulɗa da shi in haka ga 'yan kuɗi sun fara zo ma to suna nan suna bibiyar ka suna nan suna bibiyar ka sai sun rarake ka gaba ɗaya sai su ƙara ba gaba kuma su wa wani juye ma ƙwaƙwalwa za su da ka samu ba wai sai sun ci a kai musu ɗena za ka yi ko ne da an kawo haka nan da an yi mai albashi babban mutum ne kwasa ɗaya ka hece kai ma kai musu su kwashi abin da suka kwasa su bar mai saura sai ya dawo da gida 'yan kuɗi ko cewa ne ba su yi kuma yan ka tambaye sai shi kama hada kun gane da an tambaye shi mai gida wa ina haka da kuɗi kaza kaza kaza kaza bai faru sai shi sai hitar da jidali to ina ruwanku da sa ido eh ina ruwanku da sa mai ido ni ban so irin ɗabi'a ga ya za a sa mai ido kaza kaza bai taɓa yadda shi bayanin yadda abin ke faruwa bai iyawa a waye zo ya ce ai suwa ne a tunan sihirin da suka yayi kenan suna nan akwai matasa cikinsu ɓangaren mata ma akwai suna nan yanzu irin wannan sihiri shi annan suna nema in ɗan kasuwa haki haka suke su zo ɗaya su yi ta kwasa kaya shi kenan ga abubuwa ba su albarka to zai kawo mana hanyar da za ka yi amfani da ita ka tsare kanka kuma can 'yan ɗariƙa su dama duk sihirinsu dai ya shaya harkar karatu in Allah ya ba ba za sai a yi ba sihiri sai ta dakushi akwai wani na sani sun kai mai sihiri babban malami ne an yi wani taro aka neme shi zo ya addu'a addu'an ma ya kasa addu'a babban malami ne ya haddace abubuwa da yawa ya haddace ƙur'ani amma addu'a ko guda ya kasa duk addu'o'in nan na ƙur'ani sun ɓace ko salati ya kasa karanta su ci Allah ya jarabe su sai Allah ya jarabe su ko kana raba sa'a sai harshen kaya abin nan sai ya lalace Allah ya tsare mu to sai ce azkaru shari'ika zikirorinka na shari'a ka rike su bis sabahi wa lailati wayanda ake karanta da safe da kuma dare azkaru sabahi wal masad kar kai wasa da su duk yadda yanayi ya kasance kaka kuskura baka yi zikirin safe da yamma ba to in ka rike wannan sihiri ba zai kama ka ba da izinin Allah ƙwarai kuwa don ibn al-qayyim kamar yadda ya faɗa cikin zadul ma'ad ce cikin waɗanda sihiri ya yi gaggawa kama su shine wanda suke marabkana wajen bautar Allah da kuma karanta zikirori da addu'a na biyu wa ƙira'atul ƙur'ani da karanta al-ƙur'ani da karanta alkur'ani shi ma ka dinga yawan karanta alkur'ani musamman cikin dare kana kiyamun laili da shi sai haga wannan ƙira'a ɗin da wayancan azakaru sun zama shamaki ko an halbu sihirin sai su tare shi amma in baka karanta komi to haka kama an samu leda wuta ne ana yin sihiri sai a gaɗe ya canye ka wadda za ka ahama guba shi sa za ga su yan bidiya ɗin nan sihiri ya yi saurin kama su zaura ba su damu da yin zikirori na sunna ba sai na bidiya su kuma na bidiya babu abin da za su tare ma ba su tare ba komi amma in ka riƙe tilawa ka riƙe azkaru sabahi wal masa' to insha Allah duk wani abu da za a kulla maka ba zai kai gare ka ba ba zai kai ba kwarai kuwa to wannan kenan sai ce wa tulabihi ko haka nan kuma da yawan karanta dogayen ayo surorin nan irin su bakara ali imrana nisa'i da sauransu to ana so mutum ya dinga yawan karanta su ko da baka samu damar sauke alkur'ani a lokuta ba to waɗannan surorin kamar wasa da su wata sabbuhun saba'an haka da kara kumallo kare kumallo saba'an bitabri bitamri ajiwati da dabino guda bakwai na ajawa ko wani dabino da ake kira ajawa a madina ana tahowa da shi da najeriya to ana in kana cin bakwai kana karyawa da su duk safiya ta Allah kwara bakwai to sihiri bai kama ka wasu kuma sun ce a'a ba sai ajawa ba in baka da ajawa sai ka yi amfani da dabinon da aggarin ku amma dai shi annabi ajawa ya zo a nas bai ce dabino kawai ba yadda ya zo a sunna shine ajawa to shi sa suka takaita ga shi ajawa din wale ma tun da ana samu ne sai ka ka sai samu na dubu goma ka sai ka aji don yana da tsada ya fi kowane da bino kyau ko can a madina ka je ya fi kuɗi ya fi kyau to shi rigakafi ne na sihiri ƙwarai kuwa Allah ya tsare mu daga sihiri to waɗanga abubuwa su uku in ka riƙe su sun ishe ka na hudu sai yawan bautar Allah yawa ka dinga yawata bautar Allah kuma ka riƙe bauta yadda ya kamata ka dinga kula da sallah a farkon lokaci wannan yana taimakawa wa minan nawaqidi an tura mustahzi'a daga cikin abin da ke walwale tauhidi shine a ganka kana izgili biddini da addini yin izgili da addini to yana walwale addini yana walwale tauhidi yana walwale musulunci wal qur'ani ko yin izgili ga alqur'ani aw bis sunnati ko yin izgili ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? ce maka Allah ba ya ce ce kai Allah ku raba da Allah ya ce to wannan ya bar musulunci fa ce Allah ya ce ka ce a raba ku izgili kake yi ko sunna ta ce ga zakai sunnawa mu ba sunna muke nema ba yanzu to muke nema a duk wannan kafirci ne izgili ne a to sunna ba ta hito ba ba ta fi kuɗi ba to sai an yi a hankali fa sai ce bi makalatin furtawa aka yi kai da bakinka wa isharatin kai ko ishara kai kalma ka faɗi baka fito ƙarara ba amma kana ishara zuwa ga suka ga addinin musulunci ko suka zuwa ga alƙur'ani ko suka zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi ko ta hanyar ishara ko da baka fito ƙarara ba ne manufarka ka aibanta addini to wannan shi ma yana raba ka da mi da musulunci kamar in ka soki masu addini kaga ishara na kake na addinin kake suka gaba gaba in ka soki sun mai wani mutum saboda yayi wata sunna to sunna kake suka eh ga ya sa wando rabin ƙoro ka ce ai ya sa wandon kaninsa haka izgili ne annabin yake suka ba haga wannan ishara ce eh ya barge mu kamar gashin bunsuru duk wannan kafirci ne fita ne daga musulunci eh ya ce ni dai gara da Allah bai yi ni mai geme ba a to in yayi ka mai geme ya za ka yi haga ishara ce da suka zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har addu'a yake wai gara da Allah bai yi shi mai geme ba to to bai ya tara eh musulunci ba wasa bane mm shine ai mun ka faɗa mai cewa ya sa wandon kaninsa baka ji an faɗa ba duk isgili ne yayi wa daliluha dalilin wannan magana da kaji mun faɗa kufurul lazi nastahza'u bi sahabati kafircin munafukan nan da sun kai izgili ga sahabban manzon Allah kun ga qur'ani can suka koma gefe suna ƙananan maganganu suna sukat malamai daga cikin sahabbai suna zargin su da tsoro suna zargin su da kwaɗayi sai Allah ya ba da labarin abin da suke faɗa kuma aka ce sun kafurta da aka gaya wa annabi annabi ya kira su aka tabi suka ce ai muna raha ne annabi wasa muke ba da gaske ba da gaske muke yi ba sai Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru ce kad kafartum a gani ba da imanikum wa'yanci abubuwa da suka faɗa fa ka ce wai sahabbai makwaɗaita ne sannan matsorata ne wannan kalmomin guda biyu sai Allah ya kafirta su daga wannan malamai suka ce izgili ga mai addini saboda addininsa kafirci ne ka soki mutum don ya bar wata sunna wadon ya yi wata bautar Allah ko ta sa hijabi ko niqab ka soke duk wannan izgili ne da addini kuma kafirci ne a mutane suna ɗaukar sakawa ba komai ba ba a wasa da addini in ba ka iyawa to ka kame bakinka ko ba haka ba to in ba ka iya aikatawa abu ya tabbata to karka yi suka karka yi suka man sabba rabbal alamin wa dinahu duk wanda ya zagi Allah ko ya zagi addinin musulunci duk ana samu kaga haka ɗaya mutum wai ya zagi Allah Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka yi mako kuma ka zo ka zage shi ka zage addininsa wa kitabahu ko ya zage alqur'ani fahkum alaihi bi riddati to wannan kai hukunci cewa yayi ridda dan ya taba abin da yake ma huwa ma'lumun min addini bi darur wannan bai bukata fa sai an je makaranta eh kana zage alqur'ani sunanka arni bai da alaka da wai kayi karatu ko ba yi karatu ba an yi ma muddin kana rayuwa cikin musulmi in kai kai kowa jahilci duk garin ku sunan ka arni saboda wannan yana daga cikin daruriyatu dini da wanda ya karatu da wanda bai yi karatu ba kowa nan sun daidaita akan sanin muhimmancin alkurani da kimarsa ba ka bukata wai sai an karantar da kai kima alkur'ani ko kimar addini ko kimar shi karan kansa Allah to haka da jahili da ɗalibi da malami wannan babe kulluhum sawa duk wanda ya taba ɗaya daga cikinsu sunansa arne kar ka tsaya kana wani bata makanka lokaci su ba su bukatar bayani to haka kalu suka ce wa man sabban nabiya haka shi ma wanda ya zagi annabi fa innahu zu riddatin shi ma dai abuci ridda ne saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama kimar sa a fili take mutum bai bukatar wai sai an karantar da shi daraja annabi ko kibar annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewa ma annabi yana da kima yana da daraja ma'alumin ne min addini bi darura ba sai ka yi karatu ba fitira ma ta ɗan adam Allah ya halicce ta da sanin girman Allah da sanin girman annabi Muhammad sallallahu alaihi can da sai kaga an share shekara ɗari waɗanda aka rawaito sun zagi annabi ba za su wuce ababen ƙargawa a yatsu ba a mu can gaji an ce wani ya zagi annabi can wani ya yi a shari'a ga annabi can wani ya yi kaza can wani ya yi kaza saboda lalacewa saboda lalacewar addini to shi yasa ya faɗa cewa wal haddu haddul qatlati kuma hukuncinsa shine za a yi mai hukuncin kisa ne an kama mutum ya yi izgili da addini ko ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi alkur'ani duk wannan kashe shi ake yi kashe shi ake yi ba ce a ya gyara ai ya tuba ai ya kaza ai ya kaza ba kashe shi ake yi min gairi shakkin kuma ko shakka babu wastitabatuhu biha khulfun ana neman ya tuba to akwai sabani wurin malamai amma wa fitta haƙiƙi a cikin zance na haƙiƙa wanda an kai ta haƙiƙi shine na fi tauba wannan ba a karɓa tubarsa ba a cewa mutum ya zagi Allah a ce wai ya tuba ba a cewa mutum ya zagi annabi a ce ya tuba ba a cewa mutum ya zagi addini a ce ya tuba ba a cewa mutum ya zagi alkur'ani a ce ya tuba kashe shi kawai za a yi ko ya tuba ba ruwan alkali da tubarsa ko ya nemi ahuwa ba wanda zai mai afuwa an gane rayuwarsa ba ta da amfani shi yasa ana cikin bala'i yan ɗariƙa su zagi annabi kiristoci su zagi annabi yahudawa su zagi annabi yan tasha su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to yana zamu da ina za mu da wannan rayuwa kuma babban abin da ke jayo waɗannan abubuwa wasu a tabbas akwai jahilci amma ba wai jahilcin ne ke sa su suna yin wannan ba kawai mutuwar zuciya ce da kuma izgili kawai ga addini amma da kirista da musulmi da bayahude da kowa kowa ya san matsayin annabi kowa ga shi ba sai an yi karatu ba dabbobi ma sun san kibar annabi kuma abin da malamai ke cewa duk wanda zai zagi annabi ko da ba mutane wurin to dabbobi su za su tsaida mai haddi ibn hajar al'asƙalani rahimahullahu ta'ala a littafinsa a durarul kamina ya kawo ta hikaya akwai wani arni yana tare da ‘yan uwansa sai zo yana ta aibanta annabi yana ta zagin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kare wurin tare da su da aka ɗaure yana ta haushi yana zabure-zabure sai ‘yan uwani suka ce mai kaiwa muna ganin kalaman nan da kake faɗa shi yasa karen nan yake ta haushi yana hargowa ya ce ato shi ina ruwansa sai ya ƙara kare ya fisgi ya giya ya zo ya same shi ya yi mai kace-kace ya kashe shi to kaga kare ke ibn hajar al-asqalani cikin addu'ar kamil shi yasa malamai suka ce ko da ba ma rayuwa a yanzu a wannan ƙasa ta duniya wanda zai zagi annabi dabbobi ba za su kyale shi ba ba za su kyale shi ba bale mutane da shi yasa can zamanin sahabbai da tabi'ai za ka ga da zarar mutum ya zagi annabi sai su ɗauki mataki sai su ɗauki mataki asali in ka taɓa annabi ba a ce a kai ka wurin alƙali kai kai da kajiya kai za ka ɗauka hukunci ba magana hukuma aka yi ba sai ka kwantar da shi ka yanka shi haka sahabbai ka yi shi an mazhabar sahabbai mutum ya zagi annabi gabanka ka ce wai za ka kai wurin alkali to ka tomi imaninka an ya kai mumini ne yanzu ka allah ya tsare ka isku mutum na zina da mahaifiyarka kotu za ka kai shi ko yana zina da matarka kotu za ka kai shi ko yana zina da ɗiyarka kotu za ka kai shi to kaga min babu aula annabi la iyaka abinda malamai ke cewa su waɗanda za su yi wannan aiki ana buƙatar idan sun san hukuncin da shari'a ta ce a yi na ba ta rangani saboda haka su sahabbai da suke yin wannan sun san shari'a sun san hukuncin wanda ya zagi annabi kuma sun san abin da aka ce a yi masa na fatar an gane to idan mutum ya zagi annabi a wurin akwai waɗanda suke da ilimi suke da sanin shari'a sai su kashe shi yadda shari'a ta ce a kashe shi amma kar a samu jahilai wawaye su zo su ce za su yi aikin shi zai sa su ƙetare iyaka an fahimta ita wannan da ta zagi annabi shekaran jiya sokoto kuma kashe ta suka yi kuma suka kone gawat to shi kisan daidai ne amma kone gawar kuma kaga jahilci bi cikin shari'a malamai ba su rubuta haka ba to kaga da masu ilimi ne ba za su mi to wannan shi ake nema duk sahabban da suka kashe wayanda suka zagi annabi ba su kone gawar ba don dama muradi a raba shi da duniyar kama tare da suka kashe ta sai su yi jifa da gawarta yan sanda su zo su ɗauka amma sun zo sun kunna wuta to wannan kuma wata mafsada ta kuma ta daban shi ne kuma ya sake bullowa wannan wannan bai cikin jihadi kuma bai cikin kishin annabi a kishin annabin a kashe to an kashe kuma a tsaya kun gane yawwa to ba jahilai za a bari su da 'yan kwaya a ce su za su ɗau hukunci ba ba haka abu yake ba masu ilimi za a samu sai su je su yi abin da ya kamata su yi da ba ta gane yawwa yanzu muna cikin al'umma wadda take ba su iya tsayawa inda shari'a ta ce su tsaya sai haka in abu ya faru sai an ƙetare haddi an ƙetare layi e asali duk abin da ya faru wanda ake tunanin zai haifar da rikici to a kai ma hukuma mutum ya kashe ma dan uwa ka kai ma hukuma ka kama barawo yayi ma sata ka kai ma hukuma kai kaza kai kaza ka kai ma hukuma amma banda wanda ya zagi annabi hmm? akwai hadisin a'ama da ya zo cikin sayyul bukhari yana da ummul walad tana zagin annabi tana aibata annabi ya mata nasiha ta daina ta kirena ai ya san annabi shine shugaba kuma ya san annabi yana hukunci da shari'ar Allah bata bari ba sai ya kashe ta sai kashe ta annabi ya ji labari kuma bai masa fada ba ya ce jininta ya tafi a banza ya tafi a banza to abin da ya kamata kenan ɗaukar doka da hannu da ɗaiɗaiku ba shi da amma banda banda taɓa annabi duk wanda ya taɓa annabi an baka dama ka aika shi lahira to amma ka tabbatar da ka san abin da shari'a ta ce kai aurin domin wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi ko ba gaba to wannan shi ne Allah ya ƙara wa annabi daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma wannan fitina ce babba shi yasa ya zama wajibi a ci gaba da karantar da mutane sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam da littattafai waɗanda suke bayyana matsayi na annabi kai abinda ma alƙazi iya da ya kawo cike a shifa ko aibanta annabi ɗaya ka ji labari ka ɗan yi murna ka kafirta ba wai kai ka yi zagin ko ka faɗi kalma ba a faɗa kawai ɗai ka ji daɗi ka bar musulunci ko ka yi hikayar zagin an gane amma tare da al'irtisal al'irtisal shi ne sakewar gabbai ba ka da wata tashi hankali ba ka da wata damuwa shi ma wannan yana sabbaba maka kai maka bar musulunci hikayen abin ma ba kyau shi yasa malamai suna hakaitu irin wayan na abubuwa sai kai sun ce muna neman gafarar Allah kan kawo irin wayan nan baƙaƙen maganganu ba muna kawo su ne saboda zaɓin kanmu ba ana kawo ne min babin darura babi na larura to Allah ya sauwaka nan za mu tsaya saboda lokacin sallah ya yi wasunku ba su yi sallah ba mai sallah sai mu dawo mu ci gaba Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته